بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه درسي نقوم تلك عشرة كاملة barkan mu da dawowa ci gaba da wannan darussa da muke a wannan yammaci na asabar 13 watan bilhijja miladiya 1444 to mun samu bayanai da ziyara ta bakuncin sheikh ali isa karofi wanda dan uwana ne ya dan ba mu wasu kalmomi musamman ga abin da ya shafi aqida Allah ya saka masa da alkhairi za mu tashi inda malam harb ibn isma'il al-kirmani yake cewa wanzur ibn qayyim yake cewa wanzur ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fatal kirmani fa hadhihi al-madahib wal wal aqawil malam yace waɗannan mazhabobi da kaji wal aqawil da wannan zantuka allati wusifat mazahibu ahlus sunna wanda aka siffanta mazhabin ahlus sunna wal jama'a da kuma jama'a wal athar da kuma al athar wa ashabur riwayat da kuma ashab na riwayat wa hamalatul ilm wanda suke masu ɗaukar ilimi alladhina adraknahu wanda muka riske su wa akhadna anhumul haditha muka koyi hadisi daga hannunsu وتعلمنا منهم السنن maka koyi sunnoni a wajensu wa kanu a'immatan ma'rufin sun kasance a'imma ne sanannu thiqatun amintattu ne thiqatu thiqatu ahli sidiqin ko ahli sidiqin ne wa amanati yuqtaba yuqtada bihim ana koyi da su wa yu'khadhu anhum ana karba daga wajensu walam yakunu ashaba bid'in ba su kasance 'yan bida'a ba wala khilaf ko masu saɓani masu kawo saɓani wala takhlid ba su cakuɗawa eh ba sa cakuɗawa ko ba sa maja da 'yan da 'yan ɗariku da 'yan bida'a da sauransu kamar da muka gani wasu daga cikin malaman Kano sun yi a ce za a yaki Abdul Jabbar a ce sai an haɗu da 'yan ɗariku da 'yan bida'a sai an haɗa ce da su za a yaki bida'a a su je su harka su kuita babu wani agaji da ɗan bida'a zai maka babu shi babu to amma a ce wai sai kayi rauni ko kuma ka shi ne mana karatu fa hadhihi al madahib wal aqawil allati wusifat madahib ahli sunna wal jamaa wal athar wa ashabu riwayat wa hamalat al ilm alladhina adraknahum wa akhadna anhum al hadith wa ta'allamna minhum as sunan wa kanu a'immatan ma'rufin thiqat ahli sidqin wal amana yuqtada bihim wa yu'khadhu anhum wa lam yakunu ashaba bid'in wala khilaf wala takhlid wa huwa qawlu a'immatihim wannan shine zancen a'imma din su wa ulama'ihim da malaman su allazina kanu qablahum wanda suke kamun su fatamassaku bidhalika ku riko da wannan rahimakumullah Allah ya maku rahama wa ta'allamuhu wa allimuhu wa allamuhu ku koyi wannan ku koyar da shi wa billahi tawfiq malin yace wali ashabil bid'a kaga in bid'a suna da wani nabzun wala tanabazu ko bil alqab jifa nabzun jifa da wasu laqabba da wasu sunaye wali ashabil bid'i nabzun wa alqabun wa asma suna da wasu laqabba da sunaye da ake jifa su da su da ake kiran su da su la tushbihu asma as-salihin wanda ba sa kama da sunaye na nagartattu salihai wala wala al-a'imma wala al-ulama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa min asma'ihim ko kuma a'imma ko kuma malamai daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na'am malin yace na farko al-murji'a da su za a fara al-murji'a nan fa za ku ji in bid'a da ku faru kuma al-murji'a wa humul ladina yaz'umuna sune masu riya cewar annal imana qaulun bila amal su murji'a suna cewa malaman dariya kuma da ba a shekaru shine ba amma a karar wannan tawazu ne ga shi malam malam ali wannan tawadu ne cewa wai a shekaru shi ne babba amma ga ilimi ne malamin shi yanzu wala yana faɗa yin dai kawai dai tawadu'an amma mutumin da yake ya ɓoye kan shi ina san irin kwanciki na karatun da gari shi ɗalibi ne sosai mai bincike mai nazari duk wasu funun da ka sani na da ido a kansu duk inda baka tunani ya wuce nan to sai wata rana za mu zo insha Allah sai mu karatu ko kuma na samu dama rubuta manzuwa ko kuma wasu safhat a kan shi insha Allah tunda shi bai so a gane sai mu ga wa duniya almurji'a wa humul ladina yaz'umuna anna al-imana qaulun bila amal cewar su da waɗanda suke riya cewar imani zance ne badda aiki da muka ce ana hatta fir'auna mumini na wajen su kuma mumini wani mumini ne a to wa annal imana kuma imani suka ce huwal qaulu shine zance wal a'malu shara'i amma su ayyuka shari'a ne kawai ba imani bane shara'i wa annal imana mujarradun imanin tsantsagwara ne kawai wa annan nasa suka ce la ya tafadaluna fil iman mutane ba su da fifiko ga imani imanin kawai kudin goro wa anna imanahum suka ce imanin su wa imanul mala'ika da imanin mala'iku wal anbiya da imanin annabawa wahidun abu ne daya wa annal imana suka ce la yazidu wa la yanqus sun warware duka akidin da muka ji a baya duka gabaɗaya sun warware su suka ce imani la yazidu wa la yanqus wa annal imana laysa fihi istithna sannan imani babu togaciya ga imani a ce ana mu'minin insha Allah kunna wa anna man amana bi lisani wanda ya imani da harshen shi walam ya'mal bi aiki ba suka ce fa huwa mu'minun haqqan mumini ne da gaske suka ce kuma wa annahum mu'minuna inda Allah bil istifna hada kullu suka ce kuma su mu'mine ne a wajen Allah babu wata togaciya su mu'mine ne malam yace wannan shine qaulul murji'a zance na murji'a wa huwa akhbathul aqawil shine mafi munin zantukan wa adall wa adallahu mafi bata wa abadahu min al min al huda mafi nisa daga shari'a wannan sune wa murji'a sai a samu wani mana rubutu a kansu ko samu ne mana rubutu a kansu sai kuma qadariya sai qadariya humul ladina yaz'umuna anna ilaihim anna ilaihim alistiqa'a sune waɗanda suke zatan anna ilaihim alistiqa'a wal mashi'a wal qudra suna da da suna da nufin su da da ƙaddara da kuma iko wa annahum yamlikuna li anfusihim alkhaira wash-sharra suna cewa su suna mallakan makan suna mallakawa kansu alheri da kuma sharri wai yanzu abin da ma ya faru Allah bai san da shi ba sai dai faru ne Allah ya san da shi amma before والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة kaga cutarwa amfani da'a saban Allah shirya bata to duka wannan yamlikuna li anfusihim suka ce wa annal ibada ya'maluna bada'an min anfusihim su bai suna aikata nan abin ne daga kawunansu daga kawunansu min gairi ayyakuna sabaqa lahum zalika fi ilmin Allah ba tare da cewa wannan abin ba ya gabata cikin ilimin Allah a shi ma Allah sai da abin ya faru sannan ya sani da bai faru kowa da bai sani ba wa qawluhum yudari'u qawl al-majusiyya wannan zancen nasu yana kama da zancen majusawa su wata wuta wa nasraniya da arna wa huwa aslu zandaka wannan shine asalin zandaka munafunci a addini da iskanci to shi ne wannan kenan shi wannan shine asalin shi su ne qadariyya wal mu'tazila to kuma wasu shigarin nan wajen wa hum yaquluna su ne masu cewa bi qaulil qadariyya da zancen qadariyya dai da kaji wa yadinuna bi dinihim suna addini kuma da irin addininsu wa yukadhibuna bi azabil qabr sannan suna ƙaryata azaba ta kabari ko waɗanda ma a baya wa shafa'a suna ƙaryata ceto wal hawd suna ƙaryata teku ko na annabi wala yarawna salata khalfa ahadin min ahadil qibla su ba sa ganin za a yi sallah bayan musulmi walal juma'a ko kuma juma'a illa wara'a sai fa a bayan man kana ala mithli ra'ayihim sai dai a yi a bayan wanda yake irin ra'ayinsu wa hawahum da son zuciyarsu wa yaz'umuna anna a'maral ibadi laysat fil lawhil mahfuz kuma suna riya cewar ayyuka na bayi ba sa a cikin Allahul Mahfuz da muka magana a baya. Al-Mu'tazila aka ce saboda sun yi i'tizali i'tizalin Wasil ibn Ata a majalisin Al-Hasan al-Basri yasa ake ce musu Mu'tazila lokacin da za'ama annal fasika fi manzila baina al wannan usul din su ne wannan zamu zo mu ji yanzu. Eh al-kufr wal iman sai yasa wasu ne ya kore shi daga majalisin. To akwai wasu usul barka ji usul ɗinsu na mu'tazila guda biyar wannan su usul ne a kansu aka gina itizal din ma gaba ɗaya na farko al'adil me suke cewa al'adil wa huwa indahum nafil qadr ko da qaddara dan mun ce da masu ne kiran addinin qadariyya to usul ne na mu'tazila al'adil shine nafil qadr ko da qaddara shine usul nasu asalin su na farko na biyu akwai at-tauhid ba da wanda malai ambata mana bayan zuwa ali at-tauhid abinda suke nufi wa yuriduna bihi nafi sifati llahi azza wa jalla tauhidin kenan shine kore siffofin Allah ko tauhid indahum alladhi yanbani alayhi al-qawl bi khalqi al-qur'an wa adam ru'yati llahi fil akhirah ka gani ko khalqul qur'an da rashin ganin Allah a lahira wannan shine at-tauhid kore sifat ga Allah na uku cikin usul ɗinsu alwa'ad wal wa'id miska nufi da wannan wa yuriduna bihi khuludu murtakibil kabira fi nar mun jona a bashi dawamar mai manyan laifuka a wuta idan lam yatub min ha idan bai tuba daga ta usul ɗinsu na hudu almanzila da kuma ma'anahu inda a wannan suke nufi da wannan shine anna man irtakaba kabiratan wani babban laifi to ya khuruju min al-iman zai fita daga imani wala ya dakhulu fil kufr amma bai shiga cikin kafirci ba tsakiya yake shi ya fita shi ba mumini ba kuma shi ba kafiri ba tsakiya yake haka dan manzila ne bainal manzilataini ma'a ma'atiƙadihim da huludihi fil nar dar da kuma kudurta cewar zai dawwama a cikin wuta fil akhira a lahira idan lam yatu mutuwa ba da tsakiya yi sai na nawa kenan na biyar ko al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar cikin usul din mu'tazila al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa huwa indahum a wajen su wannan shine jawazul khuruji al'a'immati halascin fito na fito ga shugabanni abinda muka ci ba ta farkin harin sunna ba ne bilkitali da yaƙi idan jarun suke zalunci wurin su ne usun nasu guda biyar karanta game da mu'tazila da aƙidodinsu alfarar bayan alfarar da aluminiyar wa nihal da sarar stani da kuma shirin da hawaiya oh na kaga wannan mu'tazila kenan haga na farko al'adil bal adil indahum na fil qadr sai at tauhid shine mai a wajen su na fi sifat al wa'lul wa'id al manzila bain manzilatayn yakhruj min al iman wa la yadkhul fil kufr al amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wa'annan in zaki rubutu akan mu'tazila to sune usul nasu su ne usul na mu'tazila wal bakariya wal ba sai bakariya su wannan an ce masu bakariya ce nisba ne ga bakar ibnu ukht abdul wahid ibnu zaid su waɗannan ya rauna annal insana huwa ruh dunal jasad shi da adam ruhi ne bar da jiki barku ji waɗannan wayota wani iskancin nasu wa annal laha yura yawmal qiyamati fi suratin yakhluquha za a ga Allah a kiyama cikin wata sura da zai halicce ta shi zai yi sura Allah wa annahu yatakallamu ibadahu minha zai magana da bayi a cikin wannan surai wa annal atfala yara kanana wal bahaim da dabbobi la ya hasu da bil alam ko ba su jin zafi ba su jin zafi a kawo a kawo yaran ai ba su zafi a kawo yaran ku wanda ce ba halal kalamu ala khilafi ba urifa bimaza an kila bai an san wannan hankali mai kyau ba ai bai san wannan shegan ta kai kai lallai wannan ya rajuna mala yace hum wa hum qadariyya su ma dai qadariyya ne wa hum ashabul habba su ne ashabul habba wal qirat ashabul habba wal qirat kwaya da kuma al qirat al qirat shine juz'un min ajza'id dinar wani bangare na dinari shine nisfu ushrihi fi aktar bilad to waddanik waddanik kuma shi ne sulusu dinar 106 ko da dirhami wanda yake a cikin sanar arab allazina waɗanda ya zuumuna anna man akhadha habba wanda ya karɓar ƙwaya au ƙiraɗan ko ƙiraɗi au danikan haraman ko fahuwa kafir na haramun ne to na kafiri ne wa qawluhum yudahi kawai da khawari a wannan zancen su yana kama da zance na khawari jawa kenan su ko na bakariya kenan wal jahmiya sai jahmi jahmiya mabiya jaham atba'u jaham ibn safwan ko wanda bida su ta bayyana a turmus to su ma waɗannan a'da'ullah makiyan Allah wa humul ladina yaz'umuna sune suke riya cewar annal qur'ana makhluq aka ce kamar kala jahamu yaz'umuna annal qur'ana makhluq suna riya cewar alqur'ani makhluq abin halitta ne wa anna Allah azza wa jalla kuma lalle cewa Allah azza wa jalla lam yukallim Musa bai magana annabi Musa ba wa anna Allah kuma lalle Allah laysa bi mutakallim Allah ma ba mutakallim bane la yatakallam wace Allah bai magana wala yantiq wala yura ba a ganin Allah wala yu'rafu lillahi makanu ba sai inda Allah yake ma gaba daya wa laysa lillahi arsh wala kursi Allah bai da al'arshi bai da kursi su kaji kuma suka rusa wa kalamun dai kafir akwai maganganu dai masu yawa na jahiliya akrahu hikayatu ina kyamatar ma an kawo masu wallahi eh ban iyawa yasa as-sa'alibi a cikin fiqhul lugha ya kawo ku sa'uban yace to ni dai ba urana ni dai kawai dai ambatawa niki yace ka to ni dai gaskiya kawai dai ambatawa niki amma dai kaza banna ce kaza kaza amma ni ba ruwana mana yace wa hum kuffar wannan kafirai ne zanadiqa zindiqai ne a ada'ullahi makiya Allah ne fahdharuhum ku kiyaye su والواقفة أن بروم وهم الذين يزعمون أن أن نقول إن القرآن كلام الله سؤال الواقفة سوني ما سرية شوار أن نقول إن القرآن كلام الله مو بزام تشيب القرآن مغنى اللاني ولا نقول غير مخلوق مو بزام تشيب با مخلوق بني وهم شر الأصناف وأخبثها wannan su mafi sharrin su majmu'at asnafin nasu na game da bid'a da ta shiga a cikin shi halakul qur'an din wannan ce mafi muni sunan alwaqi fadin wal lafziya al lafzi al lafzi wa hum alladhina yaz'umuna anna naqulu innal qur'ana kalamullah walakin alfazuna bil qur'ani وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقا wahum jahamiyatun fusaqun sai lafziya su kuma su ne suke riya cewar mu ba za mu ce ba innal qur'ana innal qur'ana kalamullah ba za mu ce ba qur'anin kalamullahi ba za mu ce haka ba amma walakin sai dai alfazu na lafuzin mu bil qur'an da qur'ani wa tilawatina da kuma tilawan mu a suna cewa qur'an kalamullah amma dai lafuzin mu da qur'ani da kuma tilawan mu da karatun mu lahu to su ne makhluqa da amma shi qur'anu kalamullah amma amma lafuzi yanzu bil qur'an makhluq tilawati bil qur'an makhluqa wahum jahmiya wannan ma jahmiya ne fusa wannan ma fasikai ne ba ba horage shikenan war rafida bulala yace ake kai war rafida sai kuma rafida kai ma lokaci ya tafi kusan mun yi ƙarin ma minti hudu za mu tsaya nan sai darasi na gaba sai mu tashi ar-rafida su kuma mu ji suwa ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله